أما بعد الإخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم يوم هنا تكين من ثلاثة لأكو ووتر رجب كنا hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara a girgizar turawa muna ashirin ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha takwas mun bi sake haduwa cikin wannan masallaci na kofar arewa don ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na imam bukhari in ba manta wancan sati mun kwana ne a kan lambar hadisi ta ɗari da goma sha tara a babin da yake cewa la yu'bi jarahu kada mutum ya cutar da makwabcin shi aka kawo mana hadisin waɗansu mata guda biyu ɗayar mai kuɗi ce mai yawan sadaka mai yawan kyauta ga tsayuwar dare ga kuma azumi da rana aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai matsayinta amma matsalar ta ɗaya ce tak a duniya tana cutar da makwabtanta bakinta akwai kaifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu alkhairi ka rubuta shi ɗayar kuma aka ce kawai sallolin farilla take raguwa ce a wajen bangaren ibada da azumi da sallah kawai kusan na dole take yi yan sadaka da take da abubuwa ne da ba su ba su da kima sosai amma tana zaune lafiya da mutane ba ta cutar kowa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aljanna shi to a karkashin babin shi ne zamu tashi a lambar hadisi na 120 wanda Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Abdullah ibn Yazid قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إذا وانا ما تر kamar gobe kenan ta Umara binti Qurab ita ce ta tambayina na Aisha uwar mu'mini take cewa inna zawja ihdana yuriduha fatamna'uhu ko fatamna'uhu nafsaha imma an takuna ghadaba aw lam takun nashiqa fa hal alaina fi dhalika min harajin qalat na'am ita sai take tambayar na Aisha tace mijin ɗayar mu zauja ihdana mijin ɗayar mu yuriduha wani lokacin zai bukace ta fatamna'uhu nafsaha sai ta ji amsa mashi sai ta hana mashi kanta ita mai gida ce kenan mijinta zai bukace ta sai ta hana shi kanta in ma an ta kuna gababa yace abin da yasa za ta hana shi kai shi in ba ko ne ya zamanto tana cikin kishi an bata mata rai ta fusata kuma sai mai gida ya kira wuta duk al'ada mata za ta ji shi ne ta imma an ta kula gababa ko dai ta zama to tana cikin fishi aw lam ta kunna shiba ko kuma ba ta da nishafi ba ta da kuzari tana dan jin kasala saboda ka sai ta doje wa mijin naka tace hakan yana faruwa ga ɗayar mu fa hal alaina fi dalika min haraj ko muna da laifi idan mazajen mu sun kira mu mun share su قالت نعم سنة عائشة تتي قرأي دقتي إن من حقه عليك daga haƙƙin mijinki a kanki Allah arada ki inda zai bukace ki wa anti ala qatabin ko da kina kan sirrin raƙumi ne lam tamna'ihi ba za ki hana shi ba ina dai karhen rahin kuzari ina karhen rahin katafi ko to sirdin raƙumi akwai ɗan nabi na takura da rahin wata shi to ko kina son sirdin raƙumi mijinki ya bukace ki yana neman kwanciya da ke haƙƙinsa ne ki amsa mishi in tuna na Aisha qalat sai ta ce qultu laha sai na sake kira na Aisha wannan gurin an wuce da aka yi mata ta yi shi da mijinta suna dan zafin kai ko wannan ya ja gefe ya sha kunu ita ta ja gefe ya sha ta sha kunu in ya kira ta dole ta amsa masa sai dai an gama kuma kowa ya koma ya kare shi abin da rage na kuɗi shi amma dai lokacin da ya kira dole ta amsa din haƙƙin shi ne haka idan ba ta da nishaɗi matsawar abin zai iya yiwa kawai sha'awa sai ba ta yi to yana sha'awa ya za a kenan sai hakuri na lokacin da ta fara yin sha'awa kenan a musulunci kuma babu auren mutu'a bada tana ce zai yi mutu'a ko kaga kenan dole ba inda zai je sai wajen matan shi yasa na Aisha ta ce a haƙƙin mijinki a kanki inda zai bukace ki ko da kina son sirrin rakumi ne lam tamna iki kada ki hane shi eh da sake tambaye shi na Aisha dai qultu laha ihdana tahidu to dayar mu tana haila وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد فكيف تصنع غير متنا حيلة أما da ita da mijinsu da ita da mijinta ba su da komai a gidan fatin shimfiɗa ɗaya akan gado ɗaya za su kwana ko akan katifa guda ɗaya aw li hafun wahid ko kuma tace mayafin su abin rufan su guda ɗaya ne saka ko da katifin guda biyu ne to mayafi ɗaya ne kaga dai dole a zo a samu haɗin gwiwa ko in ba haka ba ɗaya kwana ya yana dukansa ɗaya yana cikin bargo ko ita ko shi da haka kinna ma yafi ɗaya ne dole za su haɗa a guri ɗaya kuma ga ta tana haila sai take ce da rana Aisha fa kaifa tasna'u to a wannan halin ya matar za ta yi qalat nana Aisha da bata kaje ta ba sai tace lita shudda alaiha izaraha yace to ta daure zananta mana lita shudda alaiha ta daura a jikinta izaraha zananta ta ɗauki zane ta ɗaura a jikinta tamo sun mata namu ma'ahu sai ta shiga cikin mayafin su kwana tare da ita da mijin shi falahu ma fauka zalik yana da yanci ya yi duk abin da yake so abin kan abin da yake sama da inda ta ɗaura zanenta ma'ana yi ne idan mace tana haila mijin ta ya bukace ta to ta ɗaura zane daidai inda zai rufe cibiyarta ya taho ya rufe gwiwarta in ya taho ya rufe gwiwarta to duk abin da ya saura a bayan zane miji yana da damar yayi wasa da shi ko da abin da ya rage na kwabrinta da kafafuwanta ko da abin da yake tun daga kan cibiyar da wajen abincin yara har abin da ya sama miji yana da damar duk abin da zai a wannan guri din fala kuma ko ba zalik ma anni sawfa ukhbiruki ma sana annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yana da wannan dama su take ta amma tare da zan baki labarin abin da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aikata da haka kira abin da aka bada matsala kan raba ba kowa bace innahu kana lailati minhu yace baki na da ran nan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi zage yayi zage saboda haka rana ta ta zagayo fa fana fa fahantu shay'an min sha'iri da haka da na san manzon Allah zai shigo sai na nika wani abu na alkama sai na samu alkama sai na nika ta na yi ta na nika garin alkama din fa ja'altu lahu qursan irin an an nika alkama akan zo ko da yanzu ne a fulawa haka dan sa mata kayan yi da dan bakar hula da waya ta dan kunkumbura wannan tattaba wanda za a yi wanda za a yi kamar cinsun ko za a yi alkaji ko algaragi ba ne da kiran takur da ya ka tewar abu mai kamar waina wanda dai an sa hannu an tattaba shi da ka sai samar wani abu da ake kiran shi ko a hausan ban san fasara da za a bai ba harafi da harafi fa dakhala faradda baba to ita tana zaune ta yi abinci ta kimtsa daranta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ta shigo ta goye angwanci manzon Allah yana shigowa sai ta ce farattal baba sai ya mai da kofa sai ya yi wa dakhala ila almasjid madadin ya tsaya a daki na kuma sai ya wuce masallaci daga naki na Aisha akwai kofa da take leke da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yana ba daga cikin gida da ya shigo sai ya rufe kofar gida madadin na aisha mutu ya zo nata ne gaba daya hau sai bude kofa sai wuce masallaci har yanzu akwai kuncin gana a tsakanin da Allah madaukakin sarki wada kada ila masjid wa kana idza arada an yanama aghlaqa albaba yace shi ko al'adar ta in bacci yake son yi to idan ya tura kofa ya rufe ta zai kirar sai sa ka kada hai rufe to nan da ya tura kofa bai rufe ta ba wa kana idza arada an yanama aghlaqa albaba yana rufe kofa wa auka al-kirba sannan salka ta ruwa da take cikin ɗakin yakan kawo tsumma sai ya ɗaure bakin ta sabo saboda wani ƙwaro ko wata dabba ba za ta shiga cikin wannan ruwan ba ko ta lalata shi ko ta sa dafi ko abu da zai cutar da ɗan adam to ana so idan dare ya kenan duk makayin shan ruwan ka kai kokari ka adana shi randa ce da moɗa wani bokiti ne da ruwa wata yar fanteka ce so ake du a rufe ta kada zaman to ko wasu kwari ko wasu abubuwa su sa samu damar shiga ciki ko irin wannan tsaka din ko kyankyaso ya fita kaya wuce ko dan wani dan karamin kwaro mai zaraba na kwanan nan a tidan waje ko yawa to duk irin a tidan mu sai a zama to an rufe tsam sai a tiban da shi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam au ka alfirba sai ya rufe bakin sarkin shi wa akfa alqadaha kuma sai ya cicce tukunya da wata kwarya da wani bokiti da wani waye duk wani abu da yake da buɗaɗɗen baki sai ya kife shi wa aqfa al-misbaha sannan kuma sai ya hure fitilar daki to haka al'ada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take idan ba kike da kai yara haka to kai da san kwanciya to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya wuce masallaci فاجبرته أن ينصرف فأطعمه القرص قرصا take sai na zauna nake jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi da sallah ya gama sallolin dare ya dawo cikin masallaci sai in sayar da wannan abincin na musamman ya ta ta zauna sai ta jiran shi ga jiran ya shigo daga masallaci ko ya gama suke sa da sauran mata ya shigo daki ya zo madadin ya saurare ta ya wuce masallaci sai ta zauna ta ce hijjiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gama abin da zai gama sannan ya shigo inda take din salam yansari a ta galaba ne nawo take manzon Allah bai dawo ba har sai da bacci ya kwashe da ka duk ka ƙari amarkina da ka ƙari wankanta ka ƙari kalliyarta ka ƙari duk tashi a da za ta tashi manzon Allah bai shigo ba har sai da bacci ya kama ta wata kiran suke nan an yi guga in an yi wa har an fara filmu zafin kenan hatta galaba ne nau wa auja'ahu al-dam shi kuma masallaci ne da sanyi ya ratsa ni shi har ya fara jin irin karkarwa nan ta sanyi alwajahu ciwo to amma sanyi ba zai ji mutum ciwo ba yadda irin ratsa jikinka da zai kaji jikinka duk ya ɗau sanyi ko ya fara karkarwa take sai da sanyi shi ma ya ratsa ni sannan sai dawo gida fa atani fa afamani sai ya dawo ɗaki na kuma sai ya halkar da ni daga baccin da nake sun ba kala sai ce da ni itti'ini itti'ini ko atti'ini atti'ini addifu ina dimi ko to samun dimi samun dimi ko kuma dumamani dumamani yanzu yana da bukatar wannan sanyin da ya ɗauko shi to ya samu ɗan dimi a jikin ya da shi fa qultu lahu inni ha'id da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mamani sai take masa ina haila tunda ana haila to kuma akwai nau'i na haramci ya shigo hatta tsakanin miji da mata sai take masa inni haila wanda kuma wani ta bada labarin ne dan ta ansa tambayar waccan matar ko ya hakkin mace in tana fishi ko tana cikin rahin nishadi take dole ta amsa in tana haila fa sai take ta daura zani mijinta yana da abin da yake saman zani sai take ba ta labarin fa ni ga yadda muka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam take masa to ni fa haila nake qala wa in yace ko da kina haila din shine wa in ko da haila ki ikshi bi an fasilaiki bude sinyaki fa kashaftu lahu an fasili ko an fasilayya sai na bude sinyoyina فوضع خده ورأسه على فكه حتى دفئ ذاك في دورة كنشي ya ɗora kanshi a kan cinyata har sai da ɗumi ya shige ni to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana huta yana huce sanyi ita Aisha tana tsaune tana ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙi shi nan kuma ga abinci ta yi ta ajiye tana jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kinsa ya ci wannan abincin sai ta ce fa aqbalat shatul lijarina sai akuyar makwabtan mu sai ta keto gida a wannan lokaci din akwai masu kiwon dore kenan ko da ga akuyar makwabtan su da dare ita ta ta san akwai inda ake dan sakaci ba a rufe kofa da haka da ta zagayo sai ta shigo cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dajina abin da ake kira dajina sune wanda ake kiwon su cikin gida dabbobi kala guda biyu ne akwai wanda ake musu ciwon a ko galibi a riga biyu suke wanda suna ake kiran su sariya ko a zaure suke a daji da wani ne wanda su kuma da suke gida suna ake kiran su dabbobin gida komai naka a gida ake masa suna da lokacin zakka ma ba tafiya hawa kansu ba fa aka wala sharu da shafi da jari na daji na to fa dakhalat da aka sai ta shigo inda na ajiye wannan abincin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ثم عمدت الى القرب sai ta nufaci wannan abu mai kamar fanke din ko mai kamar shirkin da nawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa aqabatu kawai ta wasa sai ta fita abu haka tana zuwa ko da tannuka bakin ta kawai ta kafa sai ta juya abu ta dai mai kwari tun ba adibarati sai ta juya da wannan abincin da ta dauka salat sai na Aisha take wa qalibtu anhu sai na ji mashi hauki ha ya na hirya manzon Allah abinci sanyi ya koro ina da buƙatar ya huce sanyi ya ci abincinsa kuma wata banzar abuwa ta zo ta kwashi na ta tafi manzon Allah haushin wannan abu wa sai kazan nabi sallallahu alaihi wa sallam to tunda ka dauki abin da take so wata za ta zabura ko ta tashi irin ta gaggawan nan sai manzon Allah ya motsa irin motsin da na Aisha sai manzon Allah ya motsa da ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya motsa sai ta ce fa badartuha ila al-badi sai muka kama tare ita zuwa kofa ita tana gaggawa ta rike akuya ta kwace abin da yake bakinta ita kuma akuya tana gaggawa ta fice kofa ta tsira da bakinta kura kura da baki shi ake cewa kenan ko fa badartuha ila al-badi to manzo Allah yana falkawa sai ga ai abincin na na Aisha ne akuya ta dauka kuma ran ta ya baci ta sa in ta kama akuya ba ma ke ta mata tik illa la kalbi ko ta mata irin akumo din nan ko wani dutse a bige ka ka bayan ta irin babi fa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sura da mutum tabbata a gare shi ce khudi ma adarati min qurfiki karbi ko kwace abin da kika tadda na abinci in kin tadda wannan akuyar to guncin abin da ya saura a bakin da za ki karba wala tu'ri jaraki kada ki cutar da makwabcinki fi shafihi a cikin akuyar shi wannan jumla ta kare ita ce ta Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi din la yu'ri jarahu kada mutum ya cutar da makwabcin shi to cutar da makwabci har a dabobin da yake kiwo ba a so ka cutar da makwabcinka za ka yi an ga kuwar makwabcin ka za ta shigo gida ko cinkiyar ka ne ka zata cinye maka dinsa ko gari ko gida za ku yi tuwo da kyar ka je ka samo gari yan buga buga ko an san gari yan buga buga ko irin da Allah ya mutu jarrabawa a rayuwa ba kwa bane yake samun yadda yake so ko wani lokacin sai ya je yayi aiki ko sai yayi sana'a ko sai yayi komai Allah zai hore masa abin da zai kai gari ne ba ka yana zuwa ba maki jab da sallan magarba ne sai zai auno kwano da yara biyu an masa komai ana zuwa ba maki a tukun ya za a dora shi to kaga wannan ka hanya wannan garin kafin tana jira sarki yayi akuya ta zo ta ci wannan garin ka san ba Allah ya ba asiri ba za a yi bala'i in ya rubuta mata kafa ba maki dai wannan da da haka ba sai wanda Allah saboda kai irin wannan fushin ya kware mutum ya rubuta mata kafa ta mutu to za ta kwace ne tsakanin kashi da makwabcin shi ko ya doke ta kafanta ya balle ko ya cire mata kunne ko ta fito tana ingiji zai ji ba daɗi to dan makwabcin ka ya ji wannan kar makwabcin ka ya ji wannan ba da ya sa manzo Allah zai kaure mata kaje karbi abin da kika samu wanda ta kwata su da sauran amma kada ki cutar da makwabcin ki cikin dukiyar ka kin dinke shi kada a dake ta kada a mata kafa kada a yi mata komai kada a tsine mata dan tsinewa ma tana cikin cutarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya dan ana tafiya a fili wa dabba in yana tafiya da raƙumi guda goma sai aka ce kai wannan tsinan nan raƙumin sai sai ku tsaya ku sauke kaya ana masa tsinan wani a sauke kayan da yake kan raƙumin sai a tsuke na shi kuma na raƙumin sai sai ku saka ne daga dawo an gama da shi ba tsinan nan abu da zai kuma zan Allah sallallahu alaihi wa sallam da yasa lokacin sai ka tada rayuwar kaki yin albarka saboda akwai tsinuwa a bakin mu mutum sai ya je ya karbo albahi ta kai wannan tsinan nan aikin gwamnati wannan tsinan nan albashin me za a yi da shi saboda haka ya tsine wa albashi ya tambaya me za a yi da shi kuma sai Allah nuna masa yadda za a yi da shi ba za a yi ba wannan tsinanniyar matar dole ba da zaka ji daɗin zama da ita wannan tsinannen yaron ba da za a yi albarka to manzon Allah ko abin hawa da aka tsina to sai an fita shi daga ayari ba zai ci gaba da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akuyar wakafin ka duk da ba ta ka bace in ka tsine wa akuyar in Allah ya sa su tsinuwar ta koma gida to kowa ma ke da abin da ta ba kai lalace kai take ya take mai rubi wani kai take da wani tunguje ta ita mai da zubar da nata take dan akwai ya za mata barbara sai kamu da ciwo saboda me akwai wata tsinuwa ta rabin wannan akuyar kafin mai in ya je sai da ta kowa da wata tsinuwa ta kare hafansa da ya ji aka kudin ya kuka da kudin sa ya fara zo kwani kudin ko ya zubar da kudin saboda akwai wata tsinuwa ta rabin gidan shi to irin wannan duba ta so ta fada kan makwabci ga yasa ya saurayi sai mata wala tu bi daraki bi shati kada ki tutar da makwabcin ki a cikin akuya shi na'am eh dai babbar matsala ma da shi hadisin da yake amma dai ga karatu ne yawa a cikin shi to amma dai malamai suka ce hadisi inda idi ne ba a aiki insha Allah duk wata gaba da take cikin ta za ta samu ingantaccen hadisi yayi magana akan ta wallahi ta'ala a'lam حديثي نجا بني سكين بادي وان ديكي هنا أتوتد مقبتي حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذو سيرة أمس تبات أجره يأتي لا يدخل الجنة فذي شجاء الجنة با وهي فذي شجاء الجنة با من لا يأمن جاره فوائقه wanda duk makwabcinsa bai aminta da sharrinsa ba duk wanda makwabcinsa yake kari kari da shi makwabcinsa yake jin tsoronsa yana tsoron tukku yana tsoron sharrinsa manzon Allah ya ce wannan mutumin ba zai shiga aljanna ba da ka din da ka kai da sharri din da ka kai da tukku din da ka kai da ɓata mutane to ya kamata makwabcinka ya tsira daga wannan sharrin naka in ko ka hada da makwabcinka to bala'i ya riga ya gama samun ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kullu janna ba zai shiga aljanna ba man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu duk mutumin da makwabcinsa bai aminta da sharrinsa ba Allah ka rufa mana asiri sai sabon babi mala yace babu la tahqiranna jaratun li jaratiha walau fil sanashati yace kada makwabciya ta rena ma makwabciyarta walau fil sanashati ko da ko fatan akuya ne kada makwabciya ta rena ma makwabciyarsa to wanda ta ciki ka rena wa ɗaya mai bayarwar ko mai karɓar la ta hasiran na jaratun li jaratiha kada makwabciya ta rena ma makwabciyarta walau tilsanu shatin ko da ko kasan akuya ne ina dai karshen abu mara amfani a jikin akuya galibi kofatan rakumi ne ko kofatan saniya ba maki a samu wani abu mai kwari a cikin shi amma dai kofatan akwai ina ji zai wahala a samu wani abu da wannan shine karshen kyauta da za a ce an maka abin da ba zai amfani ba da kyar za ka samu abin amfani to makwabciya idan ta meka makwabciya ta tokar ta rena mata ke da za a maki kyauta sai makwabciyar ki ta ko kofato a kwano da ɗan romo wanda za a yi tuwa ɗaya biyu uku ya ƙare tokar ta rena ta karba ta yi godiya ta sa albarka to masha Allah Allah ya karba Allah ya saka da alkhairi da Allah ki mun godiya na gode haka ya kamata ke idan kin yi kyautar kin bada kin bada saura daya abin da ya rage kawai wannan kofakan ne karki dana zuba a kwano mai kamar da haka kamar duka ana yi ne da mai bayar wanda mai karbar kada kowa ya na abin da zai bada ko mai kankanta shi kada kai da za a bawa kare na ko mai kankanta shi ina yake bada illa za ka zara wa a majalabi za ta baka wannan gaskiyar al'amarin wannan ko abincin da kare na loma daya ya makarkare nan nan a kwano za ga idan almajiri ke zo tattara tattara zai ce za ga wasu sun gani tsara masa kwano guda biyu sai da musu kas kas kas sai ya zafe sauran kuma sai ga sun tafi lahi kawai suna jin daɗi bukatar su tarbiyya to in dai wani za a ba shi irin wani abin ya lafiya ya ji daɗi to ya kamata makwabci ya tuno da kai ya meka ma a mutunci ya kamata karkare na mashi to ina za mu samu ne zaman to makwabtaka akwai kyau kenan komai kankantar alheri muna yi kuma komai kankantar alheri muna rabawa حدثنا إسماعيل بن أبي أوي قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن المعاذ الأشهيلي عن جدته أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله يتيد ولم بيور الله دي يا نساء المؤمنات يا كما تاما في إيماني يا نساء المؤمنات يا كما تاما في إيماني la ta hakiran nan ra'atun min kunna bijaratiha kada wata mace cikin ku ta rena ma makwabciyarta la ta hakiran nan ra'atun kada wata mace min kunna cikin ku ta rena bijaratiha ga makwabciyarta walau qura'u shatin ko da kafar akuya ce muharrakin wata take konanniya Mana ko da makwabciya ta rasa duk abin da za ta baki sai irin kwabrin akuya an sirge naman har ya kone ya fara baki shi ta tuno aka meka miki kyautar laya ko kyautar suna ko kyautar badan garki wannan abin idan ta meka miki kar makwabciya ta rena ta yaba wannan abin ta sa albarka a jikinka to da za ka nisan gadadin akuya an cire naman jikinka ne a jikin me na alheri kusan babu wani abu na alheri a ciki to amma maza Allah kuma hidda ma aka tafi ya kone fa tukunna a garin babbaka har baki ya kama shi manzo Allah ce kada makwabci ya kare da in ta baki karfi kisa albarka in ki ya rage abin da zaki yi kyauta me kamata wata irin zai masa rana wallahi musulunci kenan musulunci baya rena aiki baya rena dan karami da zaka yi na alkhairi kuma baya rena dan karami da zaka yi mummuna dan karamin da kare na alkhairi ba ma ki ne sababin shigar ka gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum zai iya furta kalma ar kalama la yulqi laha balan lokacin da yake furta karba ko da ma mali ta bai ba amma kalma ce ta alheri kalma ce mai daɗi sai Allah ya yi kalma a dalilin ta zai shiga gidan aljanna wani lokacin kuma karamar kalma ta zai faɗa ita ma bai fata muhimmanci ba bai kula ba amma da ita dai tun tsira wutar jahannama sai ta kare kara saba'in bai karasa ba kuma yan mijiyar kalma daga kenan shi musulunci baya rena kankancin alkin alkhairi kuma ba rena kankancin aiki wanda yake na sharri inda za a gane haka suka ce kamar mutum ne in ƙananan zunubai zage kamar mutane ne rindina waɗanda masallacin to a ajiye murhu a ce da Allah kowa zai samu ɗan tsirin kara guda ɗaya kawo in ka je ka ɗauko tsiri ɗaya ka ajiye wannan ya ajiye wannan ya ajiye kalli yawan mu nan da cikin masallaci da wajen masallaci ita kada za mu tara ko kira da za mu tara anya akwai tuwon da ba zai dafa ba ba na ji akwai tuwon gidan da ba zai dafa ba da wannan ɗai ɗai ɗai ɗai ɗin wannan to lokacin da kake ɗauko ɗan mai tsintsin kira ruwa kake ajiyewa shine daidai yake da ɗan mai tsintsin zunubin ka da haka lokacin da kake tara zuba maki za su iya kona ka a wutar jahannama la tahqiranna min adh-dhunubi sighariha suka ta illa al-jibala min al-hasa yace in dai aikin zunubi ne to karka kare na ƴan kankana ɗin katon dutse da kake gani wanda aka yi taru ne da yan ƙananan tsakon kwani yan mutsi mutsun tsakon kwani su ne suka haɗu suka yi dutsen da suka yi dutsen kuhudu suka yi dutsen da za ka gani da yan mutsarin mutsun tsakon kwani aka yi shi da haka su lokacin da kake mutsi mutsi za su iya taruwa su zama abin da za su kona ka haka lokacin da kake mutsi mutsun ayyukan alkhairi makaho ya zama yana bara naira biyar ce a jihunka ɗauki ka mai mashi naira goma ce mai mashi almajiri ya bara kana da loma biyu da ka zubar da ita ba shi ita irin wannan mutsi mutsun ayyukan da kake ganin ba komai bane wata ganin Allah ya hada su da su ne za ka shiga gidan aljanna da ka ba a rina ɗan tsakanin aiki musamman ya zo daga gurin makwabcinka da ka yi ba a nan gurin kita to ko mata masu imani kada makwabciya ta rena makwabciyarta ko da abin da yake sangalalin kafar akuya ne kuma shi ma konani Allah ba mu ikon yi حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات يا قومة مسلمين يا ساكي ممتاوى يا نساء المسلمات يا قومة مسلمين لا تحقرن جارة لجارتها kada makwabciya ta rena ma makwabciyarta walau kinsanu shati ko da kwankwatan akuya ne wa take da sunan kwankwatan akuya ne yawanci al'amarin renuwa ya fito daga gurin mace ko namiji wani lokaci yakan raba abun alkhairi yakan yaba abun alkhairi in haka sai gida ta goma ba ma ke mutum hudu da rin ta albarka a cigaba an wuce wannan guri amma wata tana gidan da aka kulle da karar abunan gidar goma aka rika wata ta gaska wannan ne ya tsare wa hankali an ce mata yunwa nake ji ko kuma idan an yi abin da an zo mata ɗan miki haka daga ga ita ga ayanta guda uku a ɗan zo mata ɗan miki sun kwanci kai wannan matar ba ta da mutunci yanzu ni za a wannan zubin abincin to shi yasa manzon Allah ya kira su ku mata masu imani kuma kaji su rutu suke lokacin ko ku mata masu imani la ta hakiran najaratun li jaratiha kada kishiya ta rena ma kishiyarta walau tirsamu shafin ko da ko fatan ufiya zaka in ta tashi kyauta kishiyar ki ta me ko komai kankanta shi to kada ki rena to kuma wani bidiyo da zamu tsunta a cikin hadisin kenan ya halatta kenan mata su rika kyauta da abincin gidan mazajen su kenan tun da an ce nan walau abin da ya kamata kenan a samu saboda haka kenan ko yanzu mace kenan tana da dama mijinta idan ya yanka akuya ko rago ta rarraba wa makwabta na sai ya amince saboda haka yanzu ta yi da uwa dukan ya cika unguwa mijinta bai dawo ba sai a haɗa shirin a sa a ɗaki sai ya dawo a ƙara ruwa ko wani lokacin to shi yasa ake so kowane gari a san al'adar shi al'ada garin ba a rabo sai miji ya zo shi to mu sai ta jira mijinta ya zo a yi rabo a gabansa kowa ɗauki nasa wanda za a ware na makwabta a ware a gabansa amma mai daira na al'adar garin idan an kare abinci kawai miji za a sawa a kwano a leƙa mata nasa ya kuka yi sauran rabon su wannan ku kuka juya kanku to a irin wannan halin ku kuke rabo da kuke to mata duk lokacin da suka yi wani abu wanda zai ga hankali ke su wani na makwabta kafin su raba kenan mata suna yin rabo a wannan guri din sai dai abin da yake ka'ida ne ne kar ta wuce ma'ruf abin da ya saba yayi daidai da al'ada kada ka yi kyautar da mijin zai ji kai amana ba ta kyauta mu ba ya ji ya dan yi albashin sa dan siyo dan kwatar shinkafa ko dan bahu shinkafa yana ganin in ya matsa ya matsa aka tantanta abin zai iya yi in ta ɗauki kwano ɗaya na tabada rabin kwano tabada wani kira zan tanta da take la mai gida ka zo ki karɓi guda biyu eh mai neman suka ta ce zo ki karɓa ta yi daba a zo a ci dan malili a gidan abu duka saboda kai na tsammanin wata an lalata a kwana goma to irin wani halin yau bai dace mata kai ba ka yi abin da daidai ruwa ne daidai tsaki kada ya shiga jini kuma kada a samu ruwa a gida ya zama to akwai alkhairi amma kar a samu albazaranci kuma kar a samu cutarwa in ma'aikacin gwamnati ne an san baɗin da yake samu sai ta gwamnati da kada tana masa bukata da ta wuce samun shi kuma kada a kure bukata idan albashinsa dubu talatin ne to kar a kure dubu talatin a ce kullum sai an ga kitta kitta kare tana lissafa to kaza na ɗari uku ne saura kaza kenan kaza na ɗari bakwai ne saura kaza kenan rabin kuɗin ka rawa nawa ne duk ta rubuta kai lissafi to na dubu hudu take sai an mata bayani ko kuma ta kawo matsalar dubu hudun wannan to kada ake yin wannan ake tsaka kafa ake samun dan abin da za a ke adanawa saboda abin da zai je ya dawo wani lokacin rashin lafiya zai iya tasowa abin da ba a tsammani zai iya tasowa wani lokacin a iya samun rasuwa ma to hatta rasuwa ko albayi miki ba a fiye so ka rasu ba kuma a zanga gungulun littafin da za ta yi maka ta ana tambayar makwabtawa zai taimakawa zai taimaka bai dace ba su aje kafin ka rasu ko dai ka sai littafin ka ko ka aje kuɗin littafin ka kuma sannan yan abin da za a yi kafin a gama ta kaba da yan bayan ta kaba da wasu ake da cikin arzikin ka ɗiyayen ka kai tunda manzo Allah yana cewa la anta da'a warasataka aghniya khairu min an tatrukahum alatan yatakaffafuna an-nasa a'tawhum aw mana'uhum ka bar magadanka da ɗan abin da za ku sa a ajihunsu ya fi musu alkhairi kakka ban su tungulin bayan kwana bai fiya wala ni fa dan gidan alhaji wane ne ni dan gidan wane ne ni dan gidan wanka ne yana bura alherin da mahaifinsa kuma ya aikata a tunan da alherin mahaifinsa a taimaka mashi maza Allah ce ta kafafunan nas a abauhum aw madauhum mutane za su ba su ko za su hana su kana da yakinin in ka mutu sun tambaya za a ba su ko za a hana su ka bar su da abin da za su gada wannan ya fa alkhairi da haka abin da ya dace da siyasar rayuwa kada mutum ya ce wa duk abin da yake samu kaɗan bai dace ba wasu madayan kuma zaka ji suna cewa wallahi ba abin da zan bar mu eh ni na nema ni zan kashe shi ma bai dace ba eh ta abin da zaka ci yi alherin da zaka yi alheri in Allah bai ajiye ba wani hikin Allah bai ajiye ba amma dai karka karar da shi da mugunta wata kilka iya masa kurmus ka kare ni kuma Allah kara ma shekara goma a gaskiya da matsala kenan ko to shi yasa bi rayuwar a hankali bi ta fannu a fannu din Allah madaukakin sarki ya samu dace su dai mata kenan ya halatta su yi kyauta daga cikin abin da mijinsu yake bare yake a gidan musamman abin da aka dafa musamman kanshin sa zai shiga gidan makwabta ko alamar labarin sa zai shiga gidan makwabta to ya kamata duk alkhairi ya zagaya ciki wannan ko da mijinta yana nan ko da mijinta baya nan amma idan za ta yi sai bisa kyautatawa sai da tana da yakinin ko ya gani nan sa ba zai bace ba wannan yin abin da ya dace Allah ya samu dace babu shikayatul zari babin da yake magana akan kai koken makwabci in makwabcinka yana cutar da kai yana gallaza maka ka iya zuwa ka kai karin shi da zagal ka sami unguwa ka ce wallahi mai unguwa fa ni wani wallahi ya uzura ma unguwan nan gaskiya ya kamata a masa magana ko in kuna sallah masallaci ɗaya da shi da kai da shi duk kuna ganin mutunci limamu kai ka ni kara wajen liman da gaskiya liman ya kamata wani a zo a kira ya mana faɗa wallahi makwabci na ne amma kullum cutar da ne yake ya mun kaza ya mun kaza a iya makwabci wannan ko a je a gaya baban shi ko a je a gaya wa alƙali a iya yi dan a samu maslaha a yayi ko yace haddathana ali ibn abdullah qala haddathana safwan ibn isa قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني يتي يا من الله إنا دمكب ينا تشتدني ولا مكب أنا جل زام حكي جاء من الله صلى الله عليه وسلم فقال سيما الله تدعي انطلق فأخرج معتاءك إلى الطريق تبي يدك تترو تلكايك تتارى أكنجي amma wannan kwanta ta kafa da makwabcin ka ta kura maka eh ka je ka dauko gadan ka ka jirki ka dauko randar gidan ka sa eh ka kawo bokiti ka kawo mene ne duk ka zuba akan kwanta wata yan awaki ka dan kafa musu jigo a gefen kwanta sai ga ka hada gosulo ko duk wanda zo in ya bi nan ga gado in ya bi nan ga randa in ya bi nan ga awaki duk ka tare su akan titi yace fa akhrij mata'aka ila tariq fantalaka fa akhraja mata'ahu da manzo Allah ba ya labari sai tafi da sauri sai ta taro kansa take kai zuba akan titi eh ya tare kan titi fa jama'a an-nasu alayhi kan atari ko ga mutane sun haɗu wai lafiya ke yake faruwa sahi za ka yi ungon za ka bari me yake faruwa ka san mutane ba su barin kaɗan fa jama'a an-nasu alayhi fa qalu ma sha'aluka kai kuma ba ka tattare kaya qala sai ce ni darun yu'rini ina da makwabci ne yana cutar da ni wai malami ba rika tutun su da ranka ya tsala makwabci na ne ya gallaza mu me fito ka ga tsala makwabci na ne ya gallaza mu jira nake in bar unguwar ko sai gida na in bar unguwar ni darun yu'zini don Allah da ba maki musamman mutum yana da martaba ina jin an yi a'a ku wani Facebook da WhatsApp ina jin ya dora unguwar eh yanzu wani kofar aure kenan gawa da ya fito saboda makwabcinsa ya takura masa kafin yan lafi kafin yan kwamar kafin yan shayarin ko Allah kaɗai sa inda za a shiga kenan ديدار يؤذيني فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كان جira kaiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari da mutane suka tambaye me yasa sai ce ina da makwabcin da yake cuta ta sai na je na gaya wa manzon Allah sai manzon Allah ya ce da ni in tali fa akhrij mata'aka ila fari je ka ka fito kayan ka kare akan titi fa ja'alu yaquluna da suka ji labarin abin da ya faru kuma da umarnin manzon Allah ya fito kayansa to duk wanda ya labari yake Allahumma la'anhu Allah sai ne mashi me ya faru ka fito ka ai kaji kaji kaji manzon Allah suka amma Allah wadan shi Allah ya tsine mashi kan me kai ka hijiru har an fara da mutun sayarwa Allahumma la'anhu Allahumma akhzihi Allah ka kunyata shi Allah ka wulakanta shi fa balaghahu yana bakin shago ko yana kasuwa ko yana gona haida ba da bai to fa nan ana ma ana ma cikin tsinuwa makwabcin ka ya fito kaya da umarnin manzon Allah duk wanda zai wuce yana ma guda daya fa qala fa yace irji ila manzilik yana tahowa ya zama makwabcin yace dan Allah daure koma gidanka irji ila manzilik koma gidanka fa wallahi la uzika yace na rantse da Allah ba zan kara cutar da kai ba shikenan an zauna lafiya shi manzon Allah ya san wannan yana da imanin da in an masa zai gyara da ka yi masa umarni da ya ka fito kayanka da haka da duk inuwa daya biyu uku labari zo ya zo ki makamcin ka daure ka mai da kayanka nayi alƙawari in dai cuta ki na da cutar da kai har abada ko wallahi la uzika har abada ba zan cutar da kai ba da haka kenan babu laifi idan makwabcin ka yana cutar da kai abu da bi ka je ka kai karansa wajen sarki dan a muku sulhu wajen alkali ba dan a ci mutuncinsa ba dan a daidaita tsakaninku wajen iyaye ko mai unguwa ko limami ko abokinka wannan ba wulakanci ba ne an kai ne dan a yi sulhu a gyara kan makwabci da mutum suna hili da makwabci shi makamancin sa da yake haddathana ali ibn hakim al-audi قال حدثنا شريف عن ابي عمر عن ابي جحيفه قال شكا رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم جاره wani mutum ya kai kukan makwabcinsa wajen manzon Allah suna da mutum tabbata a gare shi fa qala ihmil mata'aka tattara kayanka fa da'ahu ala tariq ka ajiye shi akan titi fa mamarra bihi yal'anuhu duk wanda ya wuce ya ga tsirin kayanka akan titi ya tsine masa albarka fa ja'ala kullu man marra bihi yal'anuhu duk wanda ya wuce ga tsabin kan sai tsire wa makwabcin albarka fa da'a ila nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala da ka makwabcin sai garbe wajen manzon Allah yace malakitu minan nasi me nawa mutane me nake gani daga gon mutane kowa yana tsire min albarka fa qala sai manzon Allah ya ce shi yanzu kaga a wannan riwayar ba wajen mutum ya tafi kai tsaye ba wajen manzon Allah ya wuce tun da umarnin ka ake tsine min me nawa mutane suke tsine mini wani irin masifa ce nake gani daga gon mutane فقال سيما الله إن لعنة الله فوق لعنتهم أي سينور الله كما تكيد سينور موسى Allah yana tsine maka ne baka sani ba yasa nake to ka fito titi in mutane sun tsine maka ai kana jin ta mutane to kuma tsinuwar mutane bata kai tsinuwar Allah madaukakin sarki ba a ina za a hankalce da Allah ya tsine maka albarka gara duniya jera ta tsine maka albarka haka nake gani ko za ka yi Allah ya ce to ai tsinuwar Allah madaukakin sarki ta fi tsinuwar mutane kan ma Allah tsine maka albarka yake amma baka sani ba yanzu an yi amfani ne da kan mutane dan an karanta kai Allah madaukakin sarki na tsine maka albarka eh wannan ni ma masallafin koyarwa ne kenan ko zai taimaka a gane lissafin ko dan ana maka tsino baka sani ba to yanzu ga tsinuwar ta zahiri a kwatanta maka ta zahiri da ta batini kenan yace la'anatullahi fawqa la'anatihim thumma qala lillazi shaka sai kuma yace da shi wanda ya kai kara din ku fita to an wadatar ka an huce maka aure hawa ko makamancin wannan yanzu an yi ma maganin matsalar ka tattare kaya koma gida shi nan bukata ta biya tun da dai ya gane ana tsine masa albarka ya gane an yi kuskure ya gane zai canja to tattara kayan ka koma cikin gida Allah madaukakin sarki ya tsare mu حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل يعني ابن ابن مبشر قال سمعت جابرا يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana koken makwabci shi fa baina huwa qa'idun baina ar-rukn wal maqam to daidai lokacin da manzon Allah ke zaune tsakanin ar-rukn da maqam Ibrahim rukun al-yamani kenan da maqam Ibrahim ɗaya daga cikin dai rukunan jikin ɗakin haji da nan tsakaninsa da maqam Ibrahim manzon Allah na zaune a gurin إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم لذا من الله صلى الله عليه وسلم يا تنكرو وراءه الرجل أباين تدون مسلم وهو مقاوم رجلا عليه ثياب ثياب ثياب بياض shi wannan mutumin da ya tunkaro kuma yana kokarin ture wani mutum shi kuma da fararen kawo mutum da fararen kawo kokarin ture shi wa huwa muqawimin rajulan alaihi ثياب بيض عند المقام شي ما نتي وجه مقام ابراهيم حيث يصلون على الجنائز daidai gurin da ake ma jana'iza ake sallar janaza a yanzu kenan lokacin da Jabir yake bada labari fa aqbala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala to sai manzon Allah ya tinkaro sai ce bi abi wanta aw anta wa ummi ya rasulullah Jabir sai ce masa ina ba ka fansar mahaifana ko mahaifina da mahaifiyata man ar-rajul alladhi ra'aytu ma'aka muqawimaka alaihi thiyabun wani mutum ne nake ganin a bayansa kuma yana kokarin ture wani mutum mai bakin mai fararen tufafi kala sai yace da Jabir a qadar aikahu yanzu ka ga wannan mutumin da ke bayana kala na'am sai yace kwarai kala ra'aita khairan kaseeran yace lalle ka ga alheri mai yawa idan ka ya gano maka alheri mai yawa matsayinka ya kai kenan zaka jibrilu alaihi salam ya ce wannan mutumin da ka gani a baya yana kokarin ture mu abin da kake kallo din wannan jibril ne alaihi salam rasul rabbi dan aikan ubangiji na sai ce ma zala jibrilu ko ma zala yusini bil jari kuma wannan tafiyar da muke bai gushe da yana mun wasiya yana kokarin ture ma mutane yana kuma mun wasiya hatta zanantu har sai da naga arena kafin in zo in zauna annahu ja'ilun lahu mirasan zai sanya masa abin da zai gada a cikin gadon makwabci shi wallahu ta'ala a'la wannan dai ne abin da yazo kan magana akan kai tsara makwabci ko kan hadisi guda uku wannan manzon Allah ya ce ya fito kayan shi mutane sun gani sun tsine mashi annabi ya fito kayan wanda aka ce a fito domin shi ya ja kai kara wajen manzon Allah manzon Allah ya ce a mai da an wadatar da shi wannan kuma ya kawo manzon Allah kara har Jabir ya gani lokacin da ake karan kuma ga lokacin mala'ika Jibril na hawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rakiya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah ba mu ikon tsare hakkokin makwabtan mu ina ga anan zamu ga abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah madaukakin sarki ya nuna mana dan mu gyara mu kuma yi aiki da abin da ya dace insha Allah a yan kwamitin da suke kula da karatuttuka sun dan bada dan haske musamman bangaren da yake na mata to Allah duk matan da suka zo da kananan yara su yi kokari suke tattare su kada zaman to suna guje-guje kuma suna koke-koke ko suna uzura wanda suke karatu suka din wani lokacin guje-gujen gaskiya yana hana wasu jin karatu sukan kuma suna bi da littattafai ana ɗauke hankalin su lalazo da sabo da karamin yaro ta yi kokari ta adana shi a kusa da ita wanda da ne sako na farko kuma ya zaman to dai gaskiya suna zama a gurin da aka ware musu kar su bar gurin da aka fi shi ne nasu sannan kuma saboda al'amarin shugabanci an ce a naɗa wasu zai zamanto suna kula da abin da yake faruwa a bangaren mata din da haka yan uwa mata ko da sun ga wasu daga cikin su sun meke suna maganganu to an sa su ne a matsayin da su shugabanci su jagorance su wajen daidaita da za a samu fa'idar karatu din da hikimar naɗa su ga sunansa mutum biyar sun rawaito ko in ce sun kawo akwai umma abdullahi akwai malama ladi garba akwai malama jumai muhammad akwai malama mai jidda muhammad akwai malama barira aliyu an rubuto sunansu guda biyar to da allah waɗannan za su taimaka wajen samar da nutsuwa a bangaren mata din allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci baki ɗaya mu allah ya samu gani na tafi da tambayoyi guda biyu wancan satin gida kuma duka ba wata Allah ba ni damar dubawa sai dai in karanta ta yanzu in za ta amsu ta amsu Allah ya saka wa malam da alkhairi idan abokai idan abokan juna ɗaya idan abokan juna ɗaya yi arziki to shi mai karamin karfin ta yaya zai komo abokinsa ta hanyar kyautatawa sai zai kamo abokinsa ta hanyar kyautatawa ko abokai ne guda biyu ɗaya kuɗi ɗaya bai kuɗi ba ko ba ta kala ba na fahimta mai kuɗin yana kyautatawa shi wannan karamin da abubuwan yau da kullum ko to shi mara kuɗin kuma abokin su tana da lafiya karamin mara kuɗin yake so ya gano a zai gano na mai kuɗin wajen taimakawa yi masa kai ma abin da zaka iya daidai ƙarfinka taimaka masa da addu'a taimaka masa da tarbiyyar yaran shi taimaka masa wajen rage wasu nauyi da yake gaban sa zai tafi shago to taimaka masa wajen raka yaransa makaranta wajen kai su makaranta taimaka masa wajen ba shi labarin abin da ke faruwa a gidansa idan baya nan ko kike masa addu'a kike roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare dukiyar shi wanda duk abubuwan alkhairi ne cikin sama da abin da zai samu da dukiyar wallahu ta'ala a'lam kuma in ya ma alheri ka nuna alheri ne ka san alkhairi ne shi ma wata kofa ce ta ayyukan alkhairi ne assalamu alaikum malam idan kishiya tana cutar da yar uwarta a gidan auren su yaya abin yake tana cutar da da Allah ya saka mata to malam tambaya nake me hukuncin mazan da suke walakanta mata da ƴan mata malam a yi wa maza nasiha akan mazan da suke wulakanta matayensu a taya mu da addu'a Allah ba mu mazaje na gari Allah mai da malam gida lafiya amin da kaga ba za a gane matar aure ce ko budurwa ce ko kaga idan matar aure ce mijin da yake mulakanta ta sai mai addu'a Allah madaukakin sarki ya juyo da hankalinsa ya daina wulakanta ta ita kuma ƴan ƙananan laifukan da ta san tana yi wanda wata ƙin su ne suke tunzura ya suke ɓata mata rai yadda ya kokari ta mata kauce musu ita ko bata da bata je gidan miji ba da bata da miji mai ta da miji ba sana wulakanta ta akan titi ko eh saurayi ne da saurayi da wulakanta ta idan saurayi da aure ta ne magana wulakanci bai taso ba ko in ta masa ta masa an bata masa ba me kai magana su zaura har ya wulakanta ta ga ta nan ka ganta ne in ta maka aure ta baka ganta ba ta maka ba yake nan ka saba gaban ka saba gaban ta ne ka magana wala dan sai dai idan abin da ake yi ne yanzu mutum ya zo makale a budurwa ne kara hira ne kara bakwai suna tare a yi fada a dawo a yi fada a dawo duk wannan bai dace ba in an hira aure a ba ni dama ya ganta a musu aure in ba a hira aure ba ta yi zaman ta tsuntsu a bata qur'ani ta yi kokarin hadda ta karanta abin da za ta karanta na boko da waya in lokacin aure hira a ba mu da zai fito dama wata ɗaya wata biyu wata uku ai abin da za a yi a wuce gudu duk masu sanin walakanci ba ta taso ba wanda ba su da mazajen Allah madaukakin sarki ba su mazajen aure na gari wanda suke da akwai Allah zaune da su lafiya ya ba su ikon fahimtar juna dan zama lafiya a gidan mutane a gidan mazaje ko a gidan miji ko a gidan aure wannan ne yafi komai alkhairi a cikin rayuwa Allah ba mu ikon kiyayewa Allah ya kara mana basira da imani amin a karatun da aka yi a wajen masallacin idi ku biyu kun haɗa kan cewa a ranar alkiyama mai karatun alkur'ani abin da zai samu sosai wanda ya hardace duka a abin da zai samu sosai wanda ya haddace duka ko kuma har wani bangare inda ka fahimta abin da muka ce shine matsayin mutum a gidan aljanna daidai da abin da ya haddace ne na alkur'ani za a ce maka karanta ka taka matsayinka daidai abin da za ka iya karantawa da haka wanda yake da aya uku tun a mataki na uku za a je shi gidan aljanna wanda yake aya biyar tun a aya a mataki na biyar wanda bakin sa fatiha tun a mataki na bakwai wanda bakin sa juzu umma inda ayoyi juzu a matsayin kare na za a je shi wanda ya da sai qur'ani ne ne mai kololuwa su ne masu kololuwar kuri a sama yasa aka ce su masu alqur'ani su ne iyalan Allah madaukakin sarki wanda kuma ba shi da harka sai dai tilawa fa ya shigo ciki eh in zai iya karantawa ya higo ciki in ba zai iya higowa ba kuma ba a tafiya da alqur'ani ka tsaye ya manta matsayin ka kenan in kana so ka samu matsayin gidan aljanna yi kokari abin da zaka karanta ka sa idan cikin haddarka duk abin da ka karanta na tilawa wani tilawa ce amma matsayin abin da yake da cikin kwakwalwarka na hadda da ake samun matsayi da shi malam tambaya anan shine ya halatta a rubuta suna akan kabari ko a gina shi da bulo bai halatta ba manzon Allah ya hana a yi yafe ko a yi lailaye akan siminti ko a yi gini ko a mai tudu ya fi na sauran mutane ko a rubuta suna duk wannan ba abin da ya zo a cikin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana so idan an je makabarta a kasa gane kabarin sarki ko kabarin talakan garin so ake kabarin kowa ya zama to iri ɗaya ne shi yasa ba manzon Allah ya alƙawari da sayyidina Ali radiyallahu anhu yace na dora ma wani aiki duk inda ka shiga kasashen musulmi in kaga kabar ya tudu da yawa ka fassabe wata kin wata hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan ya san mabiyan sa za su zo da fitinar kabarin ruka yasa aka bani umarni hi a karantar sa duk inda ka je ka kabar ya tudu to a kare shi ma da yazo sai yace ba wani tabi'i da yazo rasuwa sai yake cewa bara in dora maka aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dora mu la tada anna kabaran mushrifan illa sawaita kada ka bar duk wani kabari da ya tudu sai ka daidaita shi ka sassabe shi ya dawo irin na yan uwan shi haka ake zuwa tada a makabarta amma ka zo ka mata filasta ka mata fenti ka rubuta suna ana ba sai oh wannan kabarin wani ne to ai abin akwai bala'i a ciki yanzu da yawa an kai zagaya kasashen larabawa ko kasashen bangaren asiya wani gudun ka je ka rasa wai masallatai ne rukunin masallatai da rukunin kaburbura ne za ka tada gaba ɗaya duk an gine an masa tulluwa irin ta masallaci an gine an yi tulluwa wannan shehuwa da ne wannan shehuwa da ne wannan alhajuwa da ne duka irin gini an sa banku an sa randa wani gudun har da banka da fulawoyi da hanyar da ake wannan wala duka tana sai ta shedani lokacin da aka zo bikin sikar hekarar rafiqul hariri na tsakar shekara wallahi da aka nuno makabarta ina jin ko ta faɗin kofa arewa nan da gine-gine da kayan alatu da AC da fulawoyi da komai wallahi ta fi gidan kowa a nan masallaci kuma kabari ne na mutum to kaga wani irin albazaranci wani irin iskanci ne duka abin da kake da bukata baka wuce taku uku ba amma an dauki unguwa guda amma makabarta da ita to in kowa za a masa makabarta da ta kai unguwa kuma ana za a samu kun da za a rayu ina za a samu kun da za a isna ina za a samu kun da za a sauran ayyuka musulunci baya so kaburburan mutane a samu bambanci so yake musulmi su zaman to iri daya so yake al'ada iri daya kuma so ake mutuwa ta koma ta zaman to iri daya Allah madaukakin sarki ya samu kiyaye na'am na Kake cewa eh hajjoji kasashen laraba ba sai kairo ba da yau cikin kasashen laraban ka zaga za ga duk wannan kabarurrukan masu gini da za ka saka sun yi yawa Allah dai ba mu ikon kiyayewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahumma rabbana bil qur'an wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma allahumma zakkina minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alayhi wa tarafa an-nahar allahumma la tad'alna dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta ولا دنا الا قضيت ولا مريضا الا شفيته ولا عذوبا الا زودته ولا عذوبة الا زودتها يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين